بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna yammaci na 23 ga watan Rajab hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1445 wadda ta yi daidai da 4 ga watan biyu miladiya ta 2024 kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na Mus'ab bin Umair da ke cikin wannan unguwa ta Hausawa zuwa a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin fannu ta'amun baina zaujai littafi ne na malam muhammad siddiq mai shawi rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na ashirin da uku darasi na ashirin da uku darasin da ya gabata cikin wannan littafi mai albarka littafin da yake kokarin wayar da kan ma'aurata hanyoyi na ingantuwar rayuwar aure da kuma samun farin ciki a rayuwar aure da fahimtar juna to cikin darasin da ya gabata malam ya faɗi wani fanni daga cikin fannonin da mace ya kamata ta yi amfani da su don zaman lafiyar aurenta ya ɗore inda yake cewa kada ki zamto mai cutar da mijinki lallai ki sani samun nagartaccen miji wanda kike ganin kamar ba mai tutsu bane shi sannan ba mafaɗaci ba ne ba mai mugun hali ba ne to samun irin wannan miji ba ƙaramin ni'ima ba ce da Allah ta'ala ya miki a daidai ba ne kuma don kin gan shi a haka ke kuma ki dinga bin wasu hanyoyi na cutarwa gare shi don kin ga Allah maɗaukakin sarki ya kwarara masa haƙurin zama da ke da haka kar ki cutar da mijinki ki kiyaye ainihin wato wajen zama da shi domin ki sani shine hanyar arzikinki da farin cikinki na duniya da lahira mun karanta hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake tsoratar da mata da jan kunnuwansu irin matan da suke cutar da mazajensu da maganganu ko cutar da mazajensu da ayyuka ko cutar da mazajensu wajen ɗora musu nauye-nauyen da suka fi ƙarfinsu a rayuwa. annabi sallallahu alaihi wasallam yace kada mace ta kuskura ta cutar da mijinta hadisin mu'az bin jabal a duniya duk matar da ta cutar da mijinta mutumin kirki salihi a duniya to matarsa cikin matan aljanna sai ta yi Allah wadai da wannan mata ta ce la tuzihi qatalakin la fa inna ma huwa indaki dakhilun yushiku an yufariqaki ilaina ai rawaito wata magana da ake jingina ta zuwa ga annabi Dawud alaihi salam inda yake cewa wato mace mai mugun hali to tana zame wa mijinta wato kaya takan zame wa mijinta kamar kaya mai nauyi akan tsoho tuko Luqmanul Hakim shi ma dan yana gaya wato ɗansa cewa ka kiyaye auren mace mai mugun hali domin mace mai mugun hali wadda take ba ta da kirki ba ta da mutunci ba ta da ragayya to takan sanya mijinta furfura tun da sauran ƙuruciya tun lokacin furfura bai yi ba sannan ya ce ka kiyaye mata waɗanda suke ma'abota sharri domin ba sa taɓa kiranka ko su ja ka zuwa ga alheri haka dai magabata suka ci gaba da irin wannan ba da shawarwari ga dukkan wanda yake son ya nemi aure to lalle ya nemi mace nagartacciya wadda ta san kimar aure ta kuma san mahimmancin miji gare ta har ma an ba da labarin wani balaraban ƙauye da matarsa ta gasa shi ta ainihin azabtar da shi ta cutar da shi da kyar ya samu ya kwace ta hanyar sakinta to sai yake yin wasu baituka yake cewa zahabal himaru bi ummi amrin fala raja'at wa la raja'al himaru ya dama akan jakin ta ta tafi wato ya hada ta da kaya akai mata kaya yace to ummu amrin dai ta tafiyarta wato sarrafa kenan yace kar Allah ya dawo da ita har jakin ma duk su dawo to kaga duk wannan yana nuna cewa ya sha wahala sannan mun karanta gabar da malam yake ta ki zamto ta bangaren imani kamar nana hajara matar annabi ibrahim alaihi salam lalle imani shine ruhin rayuwa idan babu shi dukkan al'amura na rayuwa waɗanda za su zo masu nauyi ko jarabobi to za ga mutum yakan gaza ɗauka to amma kika zama mai imani kamar hajara lalle za ki ji daɗin rayuwa kamar yadda na hajara ta ji daɗin rayuwa sakamakon imaninta ana so ki zamto a rayuwarki ta auratayya ki gina ta akan imani wanda yake kafaffe wanda baya rawa ki zamto a bangaren imani kamar wannan na na hajar da ake ta bada misalin ta inda annabin Allah annabi Ibrahim ya dauke ta da ita da ɗanta annabi Ismail lokacin yana jariri ya je ya ajiye su a cikin garin Makka lokacin garin Makka babu kowa babu ainihin wato abinci babu ruwan sha aka yaje babu wani mutum mai ɗauke musu kewa ya je ya ajiye su a wannan guri ta ga ya ajiye su kuma ya juya ya tafiya sa ta bi shi tana ya kai annabi ibrahim ya za ka tafi ka mu a wannan wuri wanda babu mahaluki babu wani mutum a wurin sannan babu ruwa babu komai annabi ibrahim dai daga ƙarshe ce allah ne ya ba shi wannan umarnin don ya gwada shi ya kuma jaraba shi wajen biyayya don haka ta zama tare da annabi ibrahim a wannan jarabawa ta kuma yadda cewa tun da Allah ne ya ba da umarni to Allah maɗaukakin sarki ba zai tozartar da ita ba da ita da ɗanta ke ma ki dinga jin cewa tun da Allah ta'ala ne ya shar'anta wannan aure kuma kin yi shi don Allah to Allah ba zai tozartar da ke ba matuƙar kin yi biyayya ga aure matuƙar kin bi mijinki Allah maɗaukakin sarki zai taimake ki ko kin shiga tsaka mai wuya Allah zai fitar da ke sannan mun karanta wata gaba da aka ce karki zama mai fuskar shanu ga mijinki zamto mace ce mai yawan wato mai yawan sakin fuska mace ce ke mai yawan murmushi karki zamto mai gimtsewa karki zama mai hada rai karki zama mai kunci ko da yaushe ko da yaushe mijinki yana so ya dinga ganin murmushi akan lebanki duk sanda ya kalle ki wata tana can mai tallan makilin a free of charge ta yaƙi ma haƙura yana gani sannan ga sunan su ma suna ta yaƙi wato yaƙi wa mijinki haƙora yana gani suna masa murmushi suna rangaji abin da yake bukata daga gare ki kenan ke kuma kin kasa yi to wannan yana daga cikin abin da aka ja hankali zuwa gare shi wannan murmushin da kike gani kina renawa sai ya kai ki aljanna domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ki rena aikin alheri ko mai kankantar sa ko da ki haɗu da dan uwanki da yake sakan man fuska kin ku ga mijinki babban dan uwa ne gare ki da haka in har kin sakarwa wani dan uwanki fuska to mijinki min babi aula ya dinga ganin fara'aki ya dinga ganin sakin fuskarki ya dinga ganin murmushinki an tambayi wani miji wai kai da a aurenka game da matarka menene ya fi burge ka menene ya fi faranta maka rai yace wallahi ba abin da ya fi faranta masa rai irin fuskarta da take sakakkiya sannan zuciyarta mai farin ciki ba ta da kunci ba ta da fushi ba ta da mugun hali ba ta da tsiwa wani yake cewa dukkan kullu mata'ibi tabhabu inda ma tastaqbilu ni zawjati mubtasima yace duk sanda na kwaso gajiya wallahi da na zo gidana matata ta tarbe ni ta yi min sanda zuwa duk sai in ji gajiyar nan babu saboda tana tarbata da wata irin fuska tata mai cike da murmushi to kaga kenan in kin fahimta mazaje suna son murmushi da haka ke dinga yawa mijinki murmushi ko za mu tashi daidai wata gaba da malam ke cewa iktasibi rida zawjik ki zama mace ce mai neman yardan mijinki shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa wata mata kina da miji tace eh ya kuke tace wallahi ya ma'aikin Allah ina dukkan abin da ya kamata wajen in faranta masa sai abin da yafi karfi na yace a to ki dai duba shine aljanna ki shine wutarki na'am to haka ne gaskiya ne ba shi na koma murajiyan na koma baya da yawa shi mun karanta wannan iktasibi rida zaujiki kenan ko mun karanta kuma mun faɗi kai fata ta haddace na ilai ko yanda ya kamata ki zamto kina yi wa mijinki hira wajen daɗaɗa wato daddaɗan lafazi da yin kalmomi waɗanda suke na kwantar da hankali ba tare da faɗin wata magana wadda za ta zamanto ta tunziri ko ɓacin rai ba ga mijinki za mu tashi wato kaga darasi na 24 kenan za mu tashi inda mala yake cewa kuni aunan lahu ala alal kasbil halal ko bayan kin yi musharaka da mijinki abin da ya shafi farin ciki kin yi musharaka da shi a abin da ya shafi damuwarsa to sai kuma malam a yau yake so ya gaya miki cewa ki zamto mataimakiya ga mijinki wajen neman halal ki zamto mai taimakawa mijinki akan ya zamto yana neman halal an gane ko musamman wannan rayuwar da ake ciki yadda ta yi zafi ta yi ɗimi to lalle lalle mata ana buƙatar su zamto masu kwantar da hankalin mazaje masu kuma ƙoƙarin jan hankalin mazajensu a kan su dinga nemo musu halal don an kai matakin da ƙila wani ƙamaya mai yake ta kawo iyalansa kuma kawai suna ta hambuɗewa to kaga wannan lokaci ne wanda yake kiyaye halal ɗin shi ma yana da 'yan mushakka duba da yanayin yadda aka shiga cikin damuwa da kunci to za a ga wani duk abin da ya zo hannunsa kawai alhalalu ma hallafi yadihi halal kawai shine abin da ya faɗo hannunsa ba ruwansa da koma mai inda ya faɗo hannunsa ya zama halal to lalle akwai sana'o'i waɗanda suke haramtattu akwai tsururuci wanda wasu mazajen ke yi wasu sana'o'i wanda suke haramtattu ba masu kyau ba in kin auri miji lalle ki tabbatar da neman da yake yi na halal ne babu haramci a ciki ki kuma taimaka masa akan haka ke dai yake so ya burge ke yake so ya farantawa ke yake so da ya sauke nauyinsa akan ki ko to ki dinga taimaka masa ba ta kowace hanya zaki nemi ya faranta miki ba ba ta kowace hanya zaki nemi ya dadada miki ba ba kuma ta kowace hanya zaki nemi haƙƙinsa haƙƙinki a wajensa ba lalle ki dinga ta hatara kina taka tsantsan duk abin da namiji yake yi yana yi ne dan farin cikin iyalinsa dan ya nemo ya sauke nauyin iyalinsa to iyalai su zamto su kuma suna kokarin taimakawa mazaje wajen yi musu wasiya wajen yi musu nasiha wajen gaya musu cewa duniyar nan fa guda nawa ce in an samu halal a kawo in ba a samu halal ba to gara a yi haƙuri za mu iya haƙuri da yawa amma ba za mu iya haƙuri da fushin Allah da azabar Allah ba in har mutum zai faɗa kowane irin kwari ya faɗa kowane irin kwazazzabo wajen sai ya nemo abinci ya kawo gida to lalle kamar ya nemi Allah ya daina sauraron addu'arsa ya nemi Allah ta'ala ya cire albarka a rayuwarsa da ta iyalansa domin annabi ya gaya mana labarin wani mutum wanda ya cika sharuɗan addu'a abinda ya hana Allah ya amsa addu'arsa kawai cin haram haka cin haram yana sa Allah ta'ala ya watsi da al'amarinka ya ƙi karɓar addu'arka da haka in kina so ke ma an gina rayuwarki da halal to ko shakka babu in kin yi addu'a Allah ta'ala zai saurara da aka ki taimaka wa mijinki wajen neman halal kullu jasadin nabata kullu jasadin nabata min haramin fannaru aula bi sai malam ya bude da wani hadisi duk da cewa hadisin da'ifi ne saboda a cikin isnadin akwai Abdul Wahid ibn Zaid Imam al-Bukhari da Imam an-Nasa'i sun ce maturukun sun ce wannan mutum maturuki ne da aka hadisin dai ma'anarsa tana da kyau amma kuma ta fuskar isnadi yana da rauni dukkan naman da ya tsoro da haram to wuta ita tafi dacewa tafi cancantarsa dukkan nama dukkan wata teba duk wata kiba ta haram to lalle ta saurari wuta wuta ita tafi dacewa da dukkan wata tsoka dukkan wata kiba dukkan wata teba da haram ce ta samar da ita to an ce a gaya wa mai wannan kibar a gaya wa mai wannan tebar lalle wuta ita tafi dacewa da shi ya sato kayan al'umma ya kwashe kudin gwamnati ya saci kudin gwamnati ya siyo miki kilishi ya siya miki kaji kin sha shawarma lalle kin yi kiba to ana so a gaya miki cewa wannan haramcin da kika ci da ke da shi da 'ya'ya duk suka taso a haka Allah ba zai saurari addu'a ku ba kuma da hadisin nan ya inganta da to da ana gaya muku cewa wuta ita tafi dacewa da jikinku Allah madaukakin sarki ya kiyaye ba risi ala an takuni aunan lahu ki matukar kwaɗayi wajen ganin kin taimaka masa wato an ta kuni aunan lizaujatiki a lizaujiki kai ki matukar kwaɗayi wajen ganin kin zama mataimakiya mai taimakawa mijinki alal kasbil halal wajen neman halal to yana ki taimaka masa wajen neman halal zaki ji yadda matan magabata suke gaya wa mazajen su in an rako mutum soro ko an rako shi zaure ko an rako shi zai fita wajen neman abinci zai tafi kasuwa ko zai tafi office ko zai tafi wajen kwadago to zaka ji zaki ji yadda matan salaf suke yi wa mazajen su wasici suke musu ainihin wato nasiha wajen nemo halal zalla in ba a same ta ba a haƙura a dawo haka jiya an ci shekaran jiya an ci yau dan an samu ainihin canjin rayuwa ba a ci ba to za a iya haƙuri ƙila gobe jibi sai Allah ta'ala ya bayar domin ka'idar Allah ya man yattaqillaha yaj'al lahu makharaja duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai bashi mafita wa yarzuquhu min haythu la yahtasib Allah zai azurta mutum ta inda ma baya tsammani ina fata an gane wa man yatawakkal 'ala Allah fa wa huwa hasbuhu wanda duk ya dogara ga Allah Allah ta'ala ya ishe shi ina fata an gane to sai ainihin wato malam yake cewa ki yi matukar kwaɗayi wajen ganin kina taimakawa mijinki wajen neman halal a kanar rajul min as-salaf salih wato akan samu mutum daga cikin magabata na kwarai idza kharaja min baitihi idan zai fita daga gidansa zai tafi kasuwa to za ta gaya masa wani eh da Allah in an je wato yuridu al-amala wal kasba taqulu lahum ra'atu idan zai tafi neman wato zai tafi aiki ko zai tafi nema kasuwanci ko kwadago to matarsa takan ce da shi ya abdullah ya kai bawan Allah ya kai baban wance ya kai baban wane ya kai mai gida iyaka wa kasbal haram kai hattara da nemo mana haram iyaka yi hattara wa kasbal haram da nemo haram musamman wannan lokaci da muke ciki kasuwanni sun cika da hayaniya sun cika da rudani sun cika da haramun kala-kala ga ta nan kasuwanci wanda yake haramtacce gashi nan ana ta yi kayi na yi da sauran ire-iren waɗannan gasu nan ana ta yi ka yi hattara da irin wannan sannan aikin gwamnati shi ma in ba ya hattara ba akwai kaucewa a ciki to mun fi yadda ka je ka yi aiki ka karɓo haƙƙinka na albashinka za mu iya maneji za mu iya haƙuri da rayuwa yanda ta zo gwargwadon albashinka ba ma son rashin gaskiya ba ma son son zuciya ba ma son ƙara zirka a cikin ainihin wato rubutu wajen nemo mana ainihin wato haram na fatan gane takan gaya wa mijinta haka fa inna nasbiru alal ju' mace daga cikin salaf takan gaya wa mijinta cewa mu za mu iya haƙuri da yunwa yin wannan dai ba kan mu farau ba kuma ba za ta kare a kanmu ba in dai yunwa ce za mu iya haƙuri da ita wala nasbiru ala nar amma wallahi ba za mu iya haƙuri da wutar Allah ba wannan a ce matarka za ta gaya ma yau ta gaya ma gobe za ka kiyaye ita dai kake so ka faranta gidan dai kake so ka kawo in ka yayi mo gida za ka taho in ka rungumo nan za ka taho in ka kwaso gida za ka yi ka zo don ka ji daɗi da kai da ita da 'ya'yanka to kullum tana maka wasu ya da Allah a kiyaye halal in ba a samu ba a yi haƙuri mu dawo gobe ma wata rana gobe za a iya samu to matarka tana gaya ma haka ina za ka shiga cikin tashin hankali ba za ka shiga cikin damuwa ba ko da yanayi na rayuwa ya yi kunci in ka dawo cikin ɓacin rai cikin damuwa kullum matarka cikin rarrashin ka take cikin kwantar ma da hankali take tana cewa wannan al'amari daga Allah yake mu dage da addu'a kuma muna nan muna yi kuma Allah yana sane da mu kuma Allah zai kawo mana mafita to sai ga wannan tension din rayuwa yana sauki a zuciyar miji kuma sai ya rage zafafawa wajen neman sai ya samu ko ta wace hanya mace kullum za ta gaya mijinta wannan ai zai rage zafafawa ina fata an gane amma ba ruwanki duk inda zai je nemo mu kawai je nemo ba abin da ya shafe ki in ma wuta ce ke kawai kawo miki za ku ci a haka to ga wannan baka dace da mata ba gaskiya duk matar da ba za ta taimaka ma wajen ka nemo musu halal ba kawai tana ganin Allah ya kawo babban rabo babban rabon da take nufi ka samu wani office da zaka dinga sata kawai kullum addu'a take an fahimta ko saboda haka wannan kaga mace ce wanda za ta in baka yi a hankali ba sai ta tunkuɗa ka cikin wutar jahannama domin ba abin da ya shafe ta kawai abin da ya shafe ta kyallin fata abin da za ta sa a tufafinta abin da za ta ci gidanta ya kyalli waya mai tsada abin hawa wannan kawai ita luxury life ta sa a gabanta kawai rayuwa mai tsada ya za a ta fanta ba ya za a ta kece cikin sa'anninta wannan shine bukatar ta ko ma meye za ka samu ko kudin waye kawai kawo ba ruwansu to wannan gaskiyar magana ka ga mutum yayi wannan yayi tuntuɓe a cikin rayuwarsa domin ya ci karo da matar da za ta hana kashi in bai hankali ba Allah ya kiyaye wajadat imra'atun fi suqil madinati kisan barkazin wani misali da aka sake bayarwa ta mata cikin magabata yanzu ana samun irin wayannan matan na rantse da Allah wasu halakokin maza ba za su shiga ba. duk wannan faki da nafin da duk za a ga mata ne ba duk wani wala'i fa da ake shiga sace sacen kudin gwamnati nan fa duk saboda mata ne to kato dan uwanka kake so ka burge duk wata duk wani jidali da kaje ana ta yi a wannan duniyar duk su ake so a burge su ake so a gamsar su ake so a yardar su saboda haka da Allah ta'ala ya sa akwai irin wannan tarbiyyar cikin mataye irin tarbiyyar magabatan nan salaf din nan Allah sace sacen kudin gwamnati zai sauki ta'addanci da laifuffuka dan mutum ya samu kudi zai sauki duk wanda ya sata za a ga ma ba shi da mata zai tafi ne kashe wa mata na banza a waje da wahala ga mutum dan ta'adda ne ko gan shi mabarnaci ne ko barawo ne baya ta'ammuli da mata in zai ci a cikin sa to insha Allah kaso mafi tsoka mace zai je kashewa wajadat imra'atun fi suqil madinati kisan wata mace daga cikin matan Madina wato ta tsinci wata jaka ahmar kuma wannan jakar ma ja ce an kiyaye cewa wata jajjaka ta tsinta da ta duba sai ta ga bihi alfu dinar akwai dinare dubu a ciki jaka ta tsinta da dinare dubu wanda in yanzu ne aka yi ciki ya ce wallahi mutum mahaukaci ne ko kwanan nan wani ya ce wallahi shi yin tsuntuwa ba zai in yin tsuntuwa wallahi ba zai ci giya ba inda Allah ya sa me shi ya gani shi kenan amma dai gaskiya in yi tsinta shi ba zai bayar ba to kaga ire-iren waɗannan kaga iman yana nuna maka yadda imanin mu yake da tazara tsakaninmu da imanin magabata wannan baiwar Allah tana ta shiga kasuwar Madina sai ta tsinci jaka kuma a cikin jakar alfu dinar dinare dubu ne a ciki fa amsakar bihi sai ta rike bakin jakar wa adat ila baita ta dawo gida wa akhbarat zawjaha bima wajadat sai ta bawa mijinta labarin fa abin da ta tsinta tace ta fa tsinci jaka kuma ta duba ta ga kuɗi ne mai yawa a ciki fahamma bi akhadhi dananir sai mijin yayi niyyar kwace jakar wa infaqiha kuma da kashe kuɗin kawai ya bushasha dama ana cikin yanayi ana cikin damuwa talauci yayi yawa ga abu so kawai ya kamata a yi qara'i fanahathu sai matar ta hada shi qa'ilatan tana mai cewa yajibu alayka an tadhhabu ila suq abin da yake wajibi akan ka ta gani mace ce ba zan je neman yin cigiya ba a kasuwa amma kai wajibi ne a kanka tun da na dawo da jakan nan kai kuma ka tafi kasuwa wato arrifin nasa wato arrifin nas kai cigiya wa mutane annana wajadna amanatan cewa mun tsinci wata amana hiya mulkun liman yukhbiruna bi alamatiha wannan amanar mallakar duk wanda yazo ya bamu labarin alamominta ne ma'ana duk wanda yazo bayanin jakar ya yi bayanin abin da ke cikin jakar to tasa ce za mu ba shi kayansa ka je ka yi wannan cigiyar wannan ya fi zama mana alheri wannan dinare dubu in ma mun cinye shi kwana nan za mu cinye wannan jikin dai a ci a sha a sa sutura ne bayan nan kuma fa wata rana za a tsufa in an tsufa za a mutu in an mutu sai rufe wannan jikin to me ne wani jidali ina maganar tashin hankali wajen kokarin sai ka ci sai ka sha sai ka sa sutura ba da halal ɗinka ba ta ce ba na ganin hikimar haka abinda nake ganin ya fi kamata ya fi zama wajibi shine ka ɗauki jakan nan ka je kai cigiya ko kuma ka je kasuwa kai cigiya duk wanda Allah ya sa ya zo ya ce yayar kuma ya faɗi yanda jakar take ya faɗi kuɗin da ke ciki mu ba shi kayansa fada habar zauju dan ka san raban mutum rabansa ne zaka ji ƙarshen kissa fada habar zauju ila suq mijin nan kawai sai ya karɓi shawarar matarsa mace tana da tasiri ko wajen gyara mijinta in dai ba hutsu ta samu na fata an gane kuma ko hutsun ta samu in dai tana da usulubi mai kyau ta iya zama da namiji za ta iya sarrafa shi ka duba yadda fir'aun wa qalat imra'atu fir'auna qurratu aynin li wa ne wa lak la taqtuluhu asa ne ya karba ko bai karba ba akwai jahilci irin na fir'auna da taurin kan ga kai fir'auna amma dubi yadda matarsa ta dinga jujjuya shi kamar fulawa a gaban masu cincin a hannun masu cincin ko ka sarrafa shi da aka mace da kake gani tana da tasiri sosai Allah madaukakin sarki yayi mata karamomi masu yawa wali ya ce nan da kake kallon ta baiwar Allah dan dai kawai bata san abu ne ga wani abu a kan matar sarki da da ido da ta gani amma da mata sun rike wannan za su gyara abubuwa da yawa kuma muna fatan haka insha Allah daga gare su da aka sai ta ce fa dhahaba zawju ila suq mutunta ya tafi kasuwa wa akhbaran nas ya je ya ba wa mutane labari bi ma qalatu imra'atu kaga tunanin nawaye matarsa ne ya je ya faɗa wa mutane abin nan da matarsa ta faɗa ma'ana ya je ya cigiya ke yana cikin wannan cigiya fa ta hura julun sai ga wani mutum ya zo wa qala lahu sai ya ce wa mijin nata kuntu ala farasi eh gaskiya na kasance ina tafi akan doki na fasa qata minni kisun ahmar wata jaka ta ja ta faɗi kuma bihi alfu dinar a cikin jakar akwai dinari dubu in wannan ceto nawa ne in kuma ba haka take ba to ba tawa bace fa qala zawj sai mijin matar yace huwa bi ainihi yace yanda ka faɗa ita ce yanda ka faɗa haka take jakar ka ce wajadat humra'ati fi suq mata ta ce ta tsinta a kasuwa sai ce to wallahi matsalar da ta faru ina tafi akan doki na dai ta faɗi jakar nan dan haka jaka ta ce fa qala sahibu dananiri mubtasiman sai ne wannan jakar kuɗi ya gaya wa mijin wannan mata yana mai murmushi ya ce innahu min mali sadaka ya ce dama kuɗi ne na zakka na cire zahabtu na taho da wannan kuɗin ne li'u'udihi liman yastahiquhu dan in danka kuɗin ga wanda ya cancanta wala ajidu afdala minka anta wala zawjuka ni kuma gaskiya ban ga wanda yafi dacewa da wannan kuɗin ba fiye da kai wa zaujatuka da matarka haka da rabon ku ne rabon kwado baya hawa sama in ya hau ma zai faɗo ina fata gane kaga rabon su ne to da ya zo ba a yi cigiyar ba kaga za su ci a matsayin mai ba mai tsuwa to don kasancewa rabon ka rabon ka ne wannan yana daga cikin abin da muka kasa fahimta shi sa malam bahaushe yake da wani karin magana zafin nema baya kawo samu ka zama ujila ka inutsuwa ka hau sama ka faɗo rabon ka dai shi zaka samu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ku ji tsoron Allah ku kyautata neman ku babu wato arzikinka yana neman ka fiye da yanda ajalinka yake neman ka babu wata rai da za ta mutu sai ta cinye arzikinta kaka kuma arzikin nan mun karanta a nan mun sha karanta a cikin usulus sunna ma mun karanta bi katabi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqiyyun aw sa'idun ko da an riga an gama wannan duk wannan jidalin da zaka gani iya rabonka shi zaka samu yanzu da Allah ta'ala ya sa dinare dubun nan rabon su ne kuma suka bi ta kyakkyawan hanya sai gashi sun samu na fata an gane to ina a ce mata duk suna da irin wannan tunanin kuma suna kwadaitar da mazajen su to insha Allah da na san za a samu ingantacciyar rayuwa saboda halal za ta yi yawa a cikin rayuwar mutane to in ku halal ta yi yawa a cikin rayuwar mutane rayuwa za ta yi albarka dan kaɗan ɗin da ka samu sai Allah ya sa masa albarka sai ya roce ku kuni kanu'atan bi zaujiki ki zama mai wadatuwa da mijinki ba ruwanki da mijin wata wannan shi Allah ya baki eh kawai shi kawai kike kallo abinda ya kawo miki shi yake daidai da abinda wata aka kai mata wanda ya ninka naki ba ruwanki gidan wata daban gidanki daban mijin wata daban mijinki daban ki zama mai gamsuwa da wadatuwa da mijin da Allah ta'ala ya baki ina fata an gane mijin da Allah ta ala baki to ki wadatu da wannan ina fata an gane min as-sa'adati fi dunya wal akhirah yana daga cikin arzikin duniya da lahira qana'atul mar'ati bi zawjiha wato wadatuwar mace da mijinta ya zanto mijinta ya wadace ta shi Allah ya bata eh shi take so shi ta aura eh shi kenan kawai duk sauran mazaje ta cire su bata tunanin su duk sauran gidaje bata lissafi da su ko da za ta je gida ta ga gidan da ta je yayi goma nata bata kallon wannan ta gamsu da wanda Allah ya bata to wai wannan yana daga cikin sa'ada yana daga cikin arzikin duniya da lahira mace ta zama a haka amma ga wanda kika aura amma kullun kina hangen wanda ya fi shi ga gidanki amma kullum gidan wata kike hange ga abin da mijinki ya kawo amma abin da wata mijinta ya kai mata shi kike kallo da shi kike reference kuma haka kike gaya mijinki wancan ma kaza aka yi mata wancan ma fa da kaza ɗinta ya tashi kaza mijinta ya mata ko wancan ma kaza mijinta ya bata nan sallah ta sai kayayyakin sallah ko wancan kaza kaza kaza to wannan gaskiya mace ta zama haka ba ta da kana'a ita kuma mace wadda take ba ta da kana'a to gaskiya wato mijinta bai more ba yawa bai more ba gaskiyar magana in ana maganar kana'a to macen da ba ta da kana'a mijinta bai more ba ina fata an gane wata da ake gaya min ta ce wallahi babban abin da yake burge ta mijin mijinta ya kai ta gidansu ya goyo ta a mashin wallahi ta ce tana ji da mashin din da namijinta ba abin da ya fi burge ta irin ya sayi su kwizin ya kai ta kuma an ya sa'a ta yi sa'a ya ce zai je ɗauko ta tana jin daɗi ta ga ya kafa mashin ɗinsa ƙofar gidansu ya zo ɗaukar ta ƙana'a ce ne ƙana'a ce ba ruwanta da wani motar wani motar wancan ba ruwanta da wancan a mota ake zuwa a ɗauke ta kaza kaza ko na mota aka siya wancan ba ruwanta tun da mijinta mashin ne da shi guntun gatarinka ya fi sari ka bani ƙana'a kenan amma kullum tana hange wannan za ka sha wahala kuma tana cikin mai sa ka furfura kafin lokaci to ai matsalar shi ne ba za ka iya wadatar da ita ba duk abin da ka kawo linkinsa take kallo ba shi take kallo ba ƙawarta ko makociyarsu da aka kawo kaza ko aka yi kaza shi take kallo da shi take kiyasi fala ya dufa'uha jamaluha kada kyanta ya tunkuɗa ta wa hasabuha da matsayinta ko darajarta aw makanatuha ko matsayinta ila nazari ila gairihi zuwa ga kallon wani ba shi ba dan tana da kyau kar ba ruwanta da wani mijin da ba nata ba dan ita yar babban gida ce ba ta kallon kowa sai mijin da ta aura dan tana da wani matsayi ko tana da office ko ma'aikaciya ce tana da wani ainihin wato wata kujera to ba ta kallon kowa mijinta kawai take kallo shi yasa sai malai yake cewa fala yadfa'uha jamaluha wa hasabuha aw makanatuha ila an-nazari ila ghairi kar kawai ta kalli mudubi ta ga yayi wannan mijin ma ba shi ya kamata ta aura ba in ta tuno darajar gidansu kawai ta ce kai miss call kawai wanda ta aura ta yi misin kawai wannan gaskiyar magana ba mace ta zamanto ba ta da kana'a ba ta da kana'a wa madaha Allah azza wa jalla nisa ahlil janna Allah madaukakin sarki ya yabi matan aljanna saboda suna da wata sufa wadda in mace ta siffanci da wannan Allah ita ma zai yabe ta madaha Allah azza wa jalla nisa ahlil jannati bi tilka sifa Allah maɗaukakin sarki ya yabi matan aljanna saboda suna da wannan sufar mazan su kawai suke kallo fihin na qasiratu ɓar lam yatmithunna insun qablahum wala jan fihin na Allah ta'ala ce a cikin matan aljanna qasiratu ɓar akwai masu takaita kallon su ga mazan su kawai ba ruwanta da mijin wata ya mijin wance yake ya suke rayuwarsu ya gidan wance yake ba ya cikin lissafinta gidanta ya yalwace ta ita wallahi ka burge in ka samu wannan ai tayi gidanta ita ya yalwace ta ba ruwanta da gidan da ba nata ba wannan gurin da take gani nan take ganin nan ne masarautarta gidan da ya gashi bai wuce daki biyu da kicin da ban daki ba amma nan ya wadace ta ba ta kallon wani kandame mai in Allah ya baka ka yalwata din to wannan kuma wani abu ne daban sai kuma ta komar da tunanin ta can amma yanzu yanda kuke rayuwar ta yi mata ba ta kallon mijin kowace mace sai nata ba ta kallon abin da kowace mace mijinta ya mata sai abin da mijinta ya bata in ya kawo turmin atamfa na dubu uku ganinsa take kamar na dubu ɗari ba ruwanta ba kallon ƙasansa take ba ta ga wace iri ce ballanta za ta ga wace irin wani irin godiya za ta yi ta ma gode ko ta karɓa da hannu hagu ko kuma ta ce wannan bai mata ba na fata an gane qala ibn abbas radiyallahu anhuma abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda ce la yarayanna shay'an fil janna ahsanu min azwajihinna su fa wannan matan aljanna babu wani abu da suke gani a aljanna ya burge su fiye da mazajensu wannan sifa ce ta matan aljanna ki zama ba ruwanki duk wani namiji da zai zo baya burge ki mijinki ne kawai ke burge ki mijinki ne kawai ke burge ki rayuwar mijinki ta yi miki kawai ba kya tunanin wata rayuwar ballantana wani gurɓataccen tunani ya shigo ki ki dinga ganin baki sa'a ba warwaya fil athar an ruwaito wani athar wata magana annal mar'ata min ahlil janna idza ra'at zawjaha qalat lahu an ce matar gidan aljanna in ta ga mijinta takan ce da shi wallahi ma ara fil jannati shay'an ahsanu minka na rantse da Allah a cikin aljannan nan babu wani abu da nake gani da ya kai ka kyau wala fil jannati shay'an babu wani abu a aljanna ahabbu ilayya da na fi ƙauna minka fiye da kai alhamdulillah kai ni kam na gode wa Allah an ja'alaka li wa ja'alani laka da ya bani kai ya baka ni kenan zauna ki ce Allah na gode wannan mijin da ka bani wannan mijin ko ki gaya mijin ki ce na gode wa Allah da Allah ya sa na aure ka ka aure ni na zama mijinka na zama matarka ka zama miji wannan sufa ce ta matan aljanna kuma daga cikin abin da ke jefa mata garayi wannan hangen wannan kwaɗayin ya sa da yawa matan aure sun fada layin da yake baya kullewa layi marar kyau wasu sun zo har gidajensu sun zuga su cewa in ta ganta da lesi sai hankalinta ya tashi wannan les ɗin dubu tamanin dubu ɗari da kaza ai kin ki hanya kawai yanzu nan ke ma kwana biyu zaki ganki da irin wannan wannan wayar dubu ɗari biyar aka siya min ita kina ta yawo da wani rakani kashi kawai kina ta kina ta kina abin duk ta gubbushe mata kunne ta zige ta kuma da yake gaula ce shikenan sai ta dauka wannan hanyar mai kullewa ce wannan yana daga cikin fitintunin da ake fama da su yanzu shi za kawai zai gama ta rana tsaka ta yi wa mijinta tutsu a ce kawai ta fahimci kawai ba shine irin mijinta ba an gane akwai wata da aka taɓa ba da labari aka ce kawai ta kalli madubi ya taje ce sai ta tsaki yana zaune ta ce wallahi ita ba matan irin sa bace akwai wasu manyan mutane a garin nan masu kudi ta ce ita kamata a ce a gidan alajuwa ne take irin su alajuwa na su ne irin ta irin mazajenta Allah ya kiyaye wa qalat umamatu bint al-harith umamatu bint al-harith tansawu ibnataha qabla az-zawaj tana yi wa yatta wasiya da fada da nasiha kafin aurenta sai ta ce alayki bis suhbati bil qana'a ina yi miki kashedi ko ina horanki da ki zauna da mijinki bil qana'a da wadatuwa da shi zamto kina wadatuwa da mijinki wa qala ahadur ruwat daya daga cikin marwaita yace ra'aitu fi dariqi makkata arabiyyat wato arabiyatan yace na ga wata matar ƙauye wata balarabiyar ƙauye akan hanyar akan hanyar makka ma ra'aitu ahsana minha wajhan yace ban taba ganin wadda ta fita kyan fuska ba faqa'atu anzuru ilaiha yace na zauna ina ta kallanta wa ata'ajjabu min jamaliha ina mamakin irin kyan da Allah ya mata faja'a shaykhun kasirin sai ga wani gajeren tsoho ya zo fa aka zabi ridaya sai naga ya kama hijabinta ko mayafinta kawai wa sara biha wa mabaya sun tafi kawai sun tafi tare ya tafi da ita ha falaqitu ha marratan ukhra yace sai na kuma haduwa da ita karo na biyu fa qultu laha sai na ce da ita man hada sheikh wannan tsohon gajere da daga kun tafi kakanki ne waye ya kuce da shi kalat zauji tace mijina ne qultu sai na ce da ita kaifa yarda mithluki bi mithlihi ya mace irin ki za ta yadda ta amince ta auri mutum irin wannan fa an shadat ba sai ta rera waka ta ce aya ajaban lil huri yajri wa shahuha taziffu ila shaykhin bi aqbahi timthali da'ani ilayhi annahu dhu qarabatin يعز علينا من بني العم والخال تتي أيا عجبا ya kai mai mamaki ko ya wato mai yin mamaki lilhaur ga ma'abociyar kyau ya jini wa shahuha wadda take mai sanye da abin wuya mai banƙaye amma ta zippo ila shaikhin a ce tana matsayin matar tsoho bi akabahitin tsali an gane ko daga cikin wato tsoho kuma daga cikin mafiya munin sifa shine bi akabahitin misali ya kai mai mamakin wannan baiwar Allah wadda take ma'abociyar kyau wadda kuma tana sanye da abun wuya mai banƙaye a ce ita ce wato matar ko ta yadda ta auri tsoho kuma tsohon wanda yake ma'abocin mafi munin sifa da ani ilayya annahu zu qarabatin an gane ko ya nemi aure na ne kawai shine da ani ilayhi ya nemi aure na ne kawai annahu zu qarabatin saboda yana da kusanci da dangantaka da ni dan uwana ne an gane ko ya izzu alayya ko alaina sai ya zama abu ne mai wahala gare ni min bani la'anni wal khali in kiyadda da wanda yake akwai dangantaka ko kuma ya izzu alayya yana da wahala gare ni a gare mu min bani la'anni wal khali wato in bujirewa wato wanda yake akwai dangantaka ta uwa da uba shine al'ammu wal khali wanda akwai dangantaka ta uwa da uba tsakanin mu da shi yana da wahala in iya bujuriya in ce ba haka ba ma'ana kaga banda ya tona ya abin nan wannan tsohon kuma gashi dattijo kuma gashi gajere kuma ga muni zulumatun ba'daha fauka babin kenan ko ga ga tsufa ga gajarta ga muni amma haka take rayuwa da mijinta ko ba ce korafi ba banda shi wannan da ya tambaye ta yake ganin kai anya ko ba macin anan ta ce masa to ai dan uwana ne ko ba zai iya wance ba na son sa ba shi ma yayi amfani da wannan damar cewa dan uwana ne shi yasa ya nemi aure na ni kuma ba zan iya bujirewa dangin uwa da uba duk da muka hada da shi in ce masa a'a ba na ba ta gane da haka duk wanda kika aura ko da ba shi kika fi so ba sai Allah ya kaddara cikin kaddarar ki shine ki aure shi to shi kenan kawai ki ya watsar da makamai rike shi kawai kake kalli kowa sai shi abinda wannan kisa take nuna kenan la'alla ga wanda kika fi so sannan ga wanda Allah ta'ala ya kaddara ya aure ki to shi kenan yanzu watsar da makamai wancan besti din yanzu da ake yi wallahi talla ba karamin hadari ba kuskure ne ga wanda kike aure kuma kina besti da wani kuna chatting kuna hira kuna soyayya kuna abubuwan da basu kamata ba da wani la tuharibi hawayati zawjik karki fito na fito da abin da mijinki yake so karki ce za ki ɗaura makamin yaƙi da abin da shi kuma mijinki wannan abin yake so na fata gani wannan yana daga cikin hanyar cin riba da zama da namiji la tafkhari min hawayati zawjik kada ki dinga izgili da wasa da abin da kika san mijinki yana so in dai kika ga abin da gaske yake son sa ba to kar ki zo ki dinga wasa da wannan abin ki nuna ba shi da muhimmanci wannan abin da shi kuma mijinki yana so wato amili ma'aha bi hubbin wa sadaqa kuma ki mu'amalanci wannan abin da mijinki yake so bi hubbin da kauna wa sadaqatin kuma kaunar ta gaske ki nuna ke ma wannan abin kina son sa unuri ilal janibin ijabi ki duba ɓangaren abin da yake mai kyau fa inna ru'yatal janibi salbi domin kallon ɓangaren da yake marar kyau li hawayati zauj ga abin da miji ke so wattandidi bihi da kushe shi qad ya'kuru safwa hayati kuma tabbas zai gurɓata zaman lafiyar aurenku ويملؤها بالصعاب بالصعاب والمتاعب kuma zai cika rayuwar auren ku da wahalhalu zai babbamu misalai akan haka in kika auri miji kika fahimci ga hobi dinsa to ke ma ki zama haka in ma abocin karance-karance ne haka in ma abocin jin labarai Allah ya baki shine in kuma ma dan Real Madrid ne to ke ma sai ki zama ki shiga wannan tim din ko dan Barcelona ko dan eh, abin nan na ne Paul wane ne Liverpool ne ko wace ce ko yawa shi kenan ko Manchester yawa da an tattabo ko ina ko an tattabo ku ko to akwai Arsenal yawa yawa ko Arsenal an bayan dago saboda haka idan mutum ya auri mace wato mace ta auri miji wanda yake dan dan ban ne ko kuma mai sha'awar ban to kada ta fito ta ce za ta faɗa da wannan ra'ayin nasa ko wannan abin da yake so ko da ita ba ta so to amma ta dinga wafaƙa masa na taɓa gaya wasu bayan Allah mata da muke magana na ce in kika wafaƙa masa anan zaki ci riba da yawa akwai wanda ta ce min ai kwata-kwata ba ma ya sauraron ta in ma ta zo watsan na ce ba haka zaki ba tana da muhimman abubuwa da suke so take so su tattauna amma ba zai saurare ta ba sai na ce ai farko fahimci shi ne yake so fara yi masa hirar abin da yake so ki dan bai responding ba in ma abocin kallon kwallo ne kuma kin san an yi abin nan da tim din da yake kuma sun yi nasara yana zuwa ki ci yau cikin farin ciki nake tim din mu ya ci na gaya miki ne zai gyara zama an fahimta a sanya kin zunguro shi musamman kin ɗare rike wasu ƴan wasan kuma kin san wanda ma ya ciwo kwallon kawai ki shigo ki ce ai ai musamman lokacin da wanan nan ya tsaye kina wannan za a ga yana a shi kin kalla yawa sai in aka gama kuma sai ki ce kuma dama wallahi ina son akwai abin da nake so mai magana menene fa zai mutu ya saurare ki ba a gane wannan karatun ne ya zai ta wani kumbure kumbure da tu shi kuma wannan kumbure kumburen da zazzara ido ya fi iyawa shine matsalar da mata zai gasa gane an fahimta ka kya ga namiji zazzara ido an fahimta to amma ka biyo ta irin wannan salon sai ga an cimma abin da ake bukata kuma an ci riba an gane ko to shi yasa malam yake cewa kada in kika san yana da za a baka misalin wani wanda ta auri wani mai karance karance kawai ta kone laburarin sannan akwai wanda za a ban misali ta auri wani shi kuma yana son tsuntsaye da ta ga kamar baya ta rasa yadda za ta raba shi da tsuntsayen kullum attention ɗinsa yana wajen tsuntsayen kawai ta sa musu guba to duk kaga wannan fada kuma ƙarshe sai ga ya gano ita ta sa sakinta zai kaga ba mai kenan gara ta nuna cewa tana tare da shi a nan shi kuma ya ta samu nata tayam din to wannan karatun shi ma yana da matukar muhimmanci da ya kamata mata su gane wannan musamman ga wanda suke ganin mazajen su murɗaɗɗu ne a'a akwai wanda yake dan siyasa ne to kina son ki ci ribar hira da shi kuma ya saki jiki ku magana a shi ki dinga yi masa hirar siyasa kuma ki dinga nuna cewa kina jam'iyyarsa ko da ba kya so wannan ra'ayi ne da yake zuciya ki ai ba lalle ya sani ba amma dai a zahiri ki nuna kina tare da shi to a cikin hakan zaki dinga cin riba dan da kin zunguro shi ta nan zai natsu zai baki har labaran da baki nema ba ke ba wa dadin labaran kike ji ba amma dai tunda kin tabo akwai inda kike so in ya kai ke kuma ki shigo da naki to lokacin da ya gama yana kina ai na kaza kina nuna kina tare da shi in ya gama kuma yana ɗan cin abinci ko yana abin da ke ce to sai ce kuma sai ki ɗan kutso da wata magana za ta samu muhalli a daidai wannan lokacin ina fata an gane dabara na an baki fi sabilillahi kyauta a hawa kuke kenan lokaci yayi ya cika to mun shigo wannan babin kuma ba mu gama ba to shikenan sai mu tsaya a ba siddiqul siddiqul li ahadil kuttabi ko sai mu tashi nan ne insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya bamu lada kuskuren da muka yi kotun tukon harshe Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Thank you.